أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي بيو قوة بقي hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam kamar yadda kanisa ta tsaya ta tsara makanta ba tare da wani tabbaci ba wato 2024 shekara ta 2024 za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kenan domin wannan shekara ba a samu damar gabatar da tafsiri na sati-sati ba wannan shine karo na farko saboda yanayi da ƙasa ta shiga ciki ko ba haka ba kuma za a tashi ne kuma a wani masallaci kenan masallaci da ake kira masjidun rahma a nan unguwar site kes ko ba haka ba a garin niyami nijar kenan da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu fara wannan karatu a cikin watan ramadan tunda dama ɗorawa ne muke yi mun tsaya a aya ta 78 zuwa aya ta 79 a nan muka tsaya a tafsirin da muke yi cikin watan ramadan to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a cikin suratul tauba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaran mabi Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم كافين مفارة تفسيري إن بمبنتابا أتكين وتر رمضان من بيان زكاة da matsalolinta daban-daban wanda kuma lokaci ya kai za a yi bayanin matsalolin zakka na zamani wanda ba a ce komi a kansu ba muka yi alkawari cewa insha Allahu ta'ala idan wato muka fara tafsiri za mu rinka ɗebo waɗannan matsalolin kaɗan-kaɗan don a yi bayanin su ko da minti biyar ko goma abinda hali ya bayar sannan mu shiga cikin karatu duk wanda ya saurari tafsirin ramadan ya ji wannan don haka ga wani littafi wanda dama mun taɓa bayaninsa wanda ake kira nawazilu zaka dirasatun فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة مستجدات مستجدات الزكاة يربطها دكتور عبد الله بن منصور الغفيري ina fata an fahimce ni to wannan doktora ce da aka rubuta a ƙasar saudiya wadda take bayani kan matsalolin zakka na zamani wanda kuma dole ne kowane zamani yana da matsaloli to amma littafin yana da yawa kwarai da gaske kinan za mu ɗan yi bayanin wani sashe daga cikin shi idan Allah ya nuna mana kuma wani tafsiri na gaba sai mu ɗan ɗebo kaɗan kaɗan haka insha Allah ta'ala mu kai ƙarshen matsalolin da an ka ce nawaziru zaka mi ake nufi da nawazir in aka ce nawazil annawazil suka ce lughatan jam'u nazila nazila ismu fa'il ne na nazala abinda ya sabko to in abu ya zo sabo laraba suna kiran shi nazila kamar abu ne wanda ba a saba da shi ba an gane ko duk da yake ai abu na ya uguwa ta da ƙasa ya zamanto kuma sabo amma sai an ka hankalta ma galibin abin da yake zuwa sabo bako daga ina yake daga sama ina fata an fahimci amma malamai su ce abin da ake nufi da annazila alwaqa'i'ul jadida su ne abubuwa da suka afku su ne alwaqa'i' alwaqa'i' jam'ul waqi'a abubuwa da suka afku sababbi allati lam yasbiq fiha nassun wanda babu wani nassi da ya zo karara a ishtihadin koko malamai har sun gabata sun gabatar da wato wani ishtihadi akan wannan mas'ala waɗansu daga cikin malamai suka ce alhadithatu allati tahtaju ila hukmin shar'i abu ne wanda ya faru hadisa kenan daga hadasa ne wanda yana buƙatar hukunci na shari'a waɗansu daga cikin malamai wato sun yi sharhin wannan abin nan sannan kuma abu na biyu shine lafuzzan da wani lokaci suna ba da alaƙa da annawazin domin wani lokaci kalima da lafazinta sai su zo ɗaya wani lokaci kuma sai a a'a ga wata kalima ba harafi ɗaya bane amma ma'ana guda suke ba su koko kusa ga juna abinda ake kira almutaradif in ma'ana ɗaya ne ko almutaqarib wanda ma'anar shi ta zo kusan ɗaya malamai suna kiran su alhawadif in ka ji an ce alhawadif da shi da annawazin duka kamar matsayin abu ɗaya ne alwaqa'i' shi ma yana nufin sababbin matsaloli al-mustajiddat an gane ko ana kiransu al-mustajiddat kuma ana kiransu al-qadaya galibi suna nufin al-qadaya al-mu'asira wani lokaci ana kiran al-masail nan ma ana nufin al-masail al-mu'asira wani lokaci ana cewa al-fatawa jam'u fatwa ko futiya an gane ko wato fatawa ko fatawi duka ana cewa a lugha jam'i na fatwa da haka nufin alfatawal jadida ko alfatawal mu'asira to idan muka duba waɗannan annawazil abinda za mu ce a gurguje a kansu asarun nawazil fi taghyirin ijtihad annawazil sababbin matsaloli da suke faruwa suna yin tasiri wajen canza ijtihadin da malamai suka yi wanda wasu suna ganin kamar tufka da walwala ne wani malami ya faɗi wata mas'ala daga baya sai ya dawo a kanta ko ba haka ba a'a ba laifi bane yana yiwa malami ya dawo akan mas'ala saboda canjin hali da ya samu shi yasa suke cewa abinda ake nufi da shi ya taghayyaru al-ijtihad ijtihadin malami yana caccanzawa fil ahkami shar'iyya a cikin hukumce-hukumce na shari'a li asbabin adida duk da yake idda shine abin da yake zama ashhar a larabci amma ana cewa adida in ji wadansu malaman lugha saboda wadansu dalilai masu yawa adid daga al'addu ne abin da an lissafa shi minha daga ciki zuhuru dalilin wani dalili ya bayyana lil mustahidi ga malami mustahidi sabiqan wato wanda yayi ijtihadi can abin da ya gabata to yayi sai wani dalili ya bayyana gare shi to tun da dalilin ya bayyana gare shi kenan ijtihadin shi na iya warware shi domin ba ya kewaye sani ga dukkan mas'aloli ba aw lam yakun sahihan indahu ko ko a'a yana ganin wannan dalilin bai inganta ba hadisi ne yana ganin bai inganta ba thumma sahha sai hadisin ya inganta aw ikhtalafa fahmuhu lahu ko ko dama hadisin ya tabbata ko aya ce ta alqur'ani amma daga baya ne sai wata fahimta ta zo da tafi waccan karfi to fa asbata al-hukm bi mujib ijtihadihi al-akhir fi dalil sai ya sake canzawa kenan ya tabbatar da hukunci da wannan dalili da ya bayyana gare shi na ƙarshe abu na biyu wanda ke sa wata fatawa ta canza ko ijtihadi taghayyuru al-adati wal a'raf al'adan mutane ta canza ko ko a'raf dabi'o'in su idan suka canza to nan ba ana iya mi ana iya canza fatawa an gane ko a wani lokaci sai kaga mutane kamar zan ba da misali qadiyya ta sanya farashi ga kaya idan muka duba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yadda da bai sanya ma cewa a sanya ma kaya farashi ba nasoshi suna nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ba zai yi wannan ba ina fata ana fahimta ta amma daga baya malamai suke gani ya kamata a sanya ma kaya farashi musamman ababen da an san yadda ake sayar da su dalili a wancan lokaci yan kasuwa a Madina ba su wato akwai musulmi ba burinsu ba kawai su azabtar da mutane da tara dukiya akwai imani an gane ko na biyu kuma a wancan lokacin 'yan kasuwar ba wayayi ba ne kwarai irin na yanzu domin a yanzu za ka iya samun labarin yadda ake siyo kaya daga wani wuri da kawo su ko daga amerika ne ko daga china ne ina fata ana fahimta ta amma a can da ba za a samu damar samun wannan ba to yanzu an kabar 'yan kasuwa sai su azabtar da mutane to idan aka ga maslaha cewa 'yan kasuwa za su cutar da mutane sai a canza fatawa a ce to kun ga ya kamata gwamnati ta san abin da daga ƙasa kaza kaza ake siyo shi ga yadda ake kawo shi ga yadda ake kawo shi duk wanda ya ƙara masa farashi fiye da kaza ba a yadda ba ina fata ana fahimta ta sannan kuma abu na uku sun kace mura'atu maqasid shari'a ana hankalta ma maqsad na shari'a wajen canzawa fatawa bi tahqiq al-masalih a tabbatar da maslaha wa dar'il mafasid a tunkuɗe banna waɗanda abubuwa guda uku suna sawa a canza fatawa tabbatar da maslaha shi yasa kuma wannan ba wani abu ne sabo ko ka yi wayan duk duniyar ga sai an zage ka mun fahimci wannan da kyau Allah da kanshi in ya ba da fatawa ko ya ce ga wani hukunci sai mutane su ce dan me za a wannan da an ka canza alƙibla me yake ce sai ya qulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ko ba ka bane kuma an tuhumci qur'anin kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta mufta sai sai ai kai ka kirkira shi to kaga in an tuhumci Allah da kansa an tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana wani malami shi yasa masalan za ku ga wani malami in fito shi ta canza sai a rasa dalilin da yasa ta canza tana yawa mutanen ba ɗaya bane halayen su ba ɗaya bane kasar su ba ɗaya bace akwai abin da ya bambanta kenan dole ku fatawa ta bambanta Sheikh Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin akwai hadisai da dama waɗanda ya inganta su daga baya ya da'afa su wasu kuma ya da'afa su daga baya ya sahaha su sai suka ta zage shi a ba haka bane yake cewa al-ilmu la yaqbalu al-jumud ilmi baya karɓar wato ka daskare wuri daya kullum ilmi abu ne mai ci gaba amma dai in ka kawo canji ka kawo dalilin ka mun fahimci wannan da kyau to wannan shine abin da zai iya cewa a gurguje game da wannan bayani na nawazibin zakka zuwa gaba insha Allah ta'ala za mu zo mu bayani me ake nufi da zakka tun da mun faɗi sabuwar mas'ala a hankali a hankali mu rinka taba waɗannan mas'aloli insha Allah ta'ala gurgudon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muna na ilimi da dama wallahu ta'ala a'lam akramaka Allah tunda bayani ya dan yi tsawo ya kamata a sake maimaita wannan ayar saboda mu tashi a kanta Allah subhanahu wataala ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم كما يبدا العاده تغدان yadda muke gabatar da tafsiri uslubin da muke bi mun faɗa cewa za mu fassara yadda misali mai jalalin ya fassara aya ko mu ce jalalin tunda malamai guda biyu ne ɗaya daga cikin su ɓangaren da ya fassara mun fahimta wato za mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi bayan haka sai mu zo zuwa ga asbabun nuzul ko kuma mu zo zuwa ga almunasabat cikin biyu na gabatar da wani a wani lokacin gabatar da wannan amma muna iya kawo almunasabat sannan mu zuwa ga asbabun nuzul ko mu ka asbabun nuzul sannan mu zuwa ga almunasabat daga nan kuma sai mu shiga cikin bayanai daban-daban wanda sun shafi ilmomi daban-daban abin da ya shafi usulul tafsir ko usulul fiqhi ko alfiqhu ko hadisai ko almasailul lughawiyya da balaghiyya da nahawiyya da sarfiyya gurgurdan abin da Allah ya hore domin tafsiri ilimi ne mai fadi kwarai da gaske Allah ya taimake mu to mu koma cikin jalalaini yake cewa walamma nazalat ayatu sadaqa lokacin da aya ta sadaqa ta sauka ana nufin sadaqa ta zakka mun fahimta domin sadaka kala biyu ce akwai sadaka wajiba ita ce zakka misali إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها akwai sadaka wanda ba wajibi ba wani mutum mabukaci ya nemi ka taimaka mishi wanda ba wajibi bane akan ka ka taimaka mishi to in kai wannan sai zama to sadaka ce ba wajiba ba to wannan aya ta sadaka kuma an sanya ma zakka da sadaka suna sadaka saboda mai bada ta ya gaskata Allah zai bashi sakamako ranar tashin alkiyama min as-sidq yani asluha ja'a rajulun wani mutum ya zo fata saddaqa bi shay'in kathirin sai yayi sadaka da abu mai yawa kaga nan rajulun ya kawo shi matsayin nakira ba a san wane ne shi ba za mu zo cikin asbabun nuzul sai mu ga waye shi fa qala al munafiqun sai munafikai suka ce mura'in mura'in bai bada wannan ba sai don riya don a gani shi ko wanda ya bada abu don riya ai babu mi ai babu lada والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا كما كان بني يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وجاء رجل ولمتون سيزو نبيو فتصدق بصاع سي صدقه ساعي غدا با اسم ساع nan na dabino bane ko na menene abin an ce sa'in shi ma cikin asbabun nuzul kaga in an tafi wajen fayyacewa za a ga ko sa'i na menene galibi abincin laraba wanda lokaci akwai albur ita ce alkama akwai attam shine mi shine dabino to faƙalu sai sun ka ce inna allaha ganiyun an sadaqati hadha hai Allah ya wadatu da wannan ni Allah bai yi da sa'i daya an gane ko kun ga halin mutane tun yadda kai yi kai ka ce a'a kai mutane ba za su zage ka ba wallahi kin banza kake yi abinda dai ake bukata gare ka ya zamanto abin nan don Allah kai na biyu ya zama to kayi daidai yadda sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karanta su ko ba haka ba na uku kuma sai ka sa hikima ba ka ce a ba a sa hikima a za a sa hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana abin da ya saura ba naka bane mutane sun soki Allah sun soki manzanni sun soki sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun soki malamai sun soki kowa in mai kuɗi kake nagari an soke ka in malami ne nagari an soke ka in ma waye kake talaka nagari ne an soke ka ko ba haka ba to kenan ko suka ba za a tsere mata ba shi yasa ridon nasi ghayatul la tudrak yardan mutane duka gaba ɗaya su yarda da kai abu ne wanda wato wani abu ne buri ne wanda ba za a cin masa ba wa ridallahi ghayatun la tudrak neman yardan Allah manufa ce wanda ba za a batta ba ga wanda yake da hankali na fata an fahimta fa nazala an gane ko kenan inna allaha ghaniyun an sadaqati hada ay allah yana tunan mi allah zai sa'i daya allah da amma wadaci da kuma fi samawati ma fil ard fa nazala sai aya ta sabka alladhina yace mubtada matsayin mubtada yake ana hawu in nace muhammadun jalisun sai a ce muhammadun mubtada jalisun khabar ko ba kana bane to shi alladhina din nan da yake mabniyun na ba ce alladhinu ba saboda mabniyun ne ma'ana ba a hali uku gaba daya fatha yake dauka sai dai wani lokacin ana kami shi wawu domin ibnu malik ya ce cikin alfiya jam'ul ladhi ulal ladina mutlaqa wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa akwai waɗansu sun ce allazunu a cikin larabawa amma bai da yawa dan haka dai allazina mubtada yalmizuna yace ya'ibuna akwai qira'a guda biyu akwai yalmizuna akwai kuma yalmuzuna imamu yakubu ya karanta yalmuzuna lamaza kana iya cewa yalmizu kuma kana cewa lamaza yalmuzu wanda yana da babi guda biyu ilmu sarf dole sai ka tantance shi almuhimmu dai da yalmizuna da yalmuzuna ya'ibuna suke aibanta almutawwi'ina an ka ce almutanaffilina masu yin nafila ba ta sallah ba ma'ana su ba da dukiyarsu don Allah asalin nafila shine az-ziyada wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila to kaga ba ta ayyaku ya kuma sallaku hau alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina suna aibanta waɗanda suke bada dukiyarsu min almu'minina na mu'minai fi sadaqati in kaga maka ce sun aibanta mu'minai a cikin al'amarin sadaqa an gane ko sun aibanta su a cikin sha'anin sadaqar da suka yi wallazina la yajiduna illa juhdahum kuma suka aibanta waɗanda ba su samu komai ba sai dan kokarin su an gane ko taqatahum abinda bai wuce komai ba abinda yake akwai wata qira'a la yajiduna illa jahdahum za mu zo mu yi bayani wasu malamai sun ce duk ma'anar su daya wasu malamai sun ce ba ma'anar su daya ba ma'ana dai ba su samu komai ba sai dan abinda Allah hore musu taqatahum fayatuna bihi sai su zo da shi an gane ko to da an ka ce wallazina la yajiduna illa juhdahum intabih alwawu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban shin nan wallazina ma'zufi ne akan ni yana da kyau a san wallabi na ma'atufi ne na farko ko ba ma'atufi ba na farko nan wawu wawul atfi ce ba ta iya zamantowa wawul ibtida'i an gane ko to amma kuma shin ma'atufi ne akan mi in ka ce alladina yalmizuna bai zamantowa ma'atufi akan walladina la yajiduna illa juhdahum domin masu aibantawan ne masu aibantawar ba su ne ba su samu abin da za su bayar ba sai dan kaɗan cikin munafukai akwai mai hali mai yawa to kuma waɗansu suka ce to shi walladina la yajiduna illa juhdahum ma'atufi ne akan almutawwi'ina kenan sun aibanta waɗanda suke yin sadaka da waɗanda ba su da abin da za su bayar sai ɗan kaɗan sai da manto kenan waɗancan almutawwi'ina masu ba da masu yawa walladina la yajiduna illa juhdahum ɗan kaɗan suke bayarwa ba sai ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum ma'tufi ne akan mu'minai kenan su waɗannan mutanen masu bayarwa minal mu'minina suna daga cikin mu'minnai wallazi da la yajiduna illa juhdahum da waɗanda ba su samu komai sai dan kokarin su sai malamai suka to wannan aiba zai yi ba domin waɗanda ba su samu abin ba su ba suna zama tana yawan su mutum mu'minnai sai in mun fassara wallazi da la yajiduna illa juhdahum munafiqai ake nufi to sai zaman to wato minal mu'minina daban wallazi da la yajiduna illa juhdahum munafiqai ne amma zance mafi inganci sai zaman to ma'rufi ne akan al-mutawwi'ina والذين لا يجدون الا جهدهم da wanda ba samu komai sai dan kadan ashe cikin musulunci mai dala guda babu matsala domin dirhami guda zai gabaci dirhami 500 in ba manta ba autar riwaya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko almuhimu da zai rinjayi dinarai masu yawa domin wanda yake da dinari biyu yabba Allah daya ba dai shi da wanda yake da dinari dubu goma ba sai yabba Allah goma wanga cikin dubu dubu guda ɗebo wanga biyu gare shi ya bada daya aikin musulunci ana buƙatar aikin musulunci ana buƙatar kowa ya kawo nashi gudun abin da Allah hori mai in kullum aka ce sai masu hali da su yi akwai matsala shi zai sa masu rika tunanin addinin ma nasu ne kawai musamman malamai kullum su ce a kawo to galibi kuma idan su suna da hali ba su bayarwa to kamar suna koran mutane ga aikin Allah ai kai kai kowa sanin gara basar da a ciki dan kai ka fassara mutane aya kai ba fassara ba ake yi ba kai tsena kake yi kuma kana da halin baka bayar baka ce wani ya kawo sai ce wayo da ake yi Allah ya kyauta almuhimmu fa yaskharuna minhum sai suna musu izgili suna musu izgili duk wanda ya kawo in mai yawa nasu mai izgili in wanda ya kawo kadan nasu musu izgili wal khabar shi ko khabar labari kinan an ce khabar na a matsayin nahwu an gane ko shine sakhira Allah minhum kina alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina sakhira Allah minhum Allah yayi musu izgili sai mai jalalini ya ce jazahum Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kanka musu ala sukhriyatihim akan izgilin da suke yi to wannan fassara ta saba ba fassara ta salaf domin ya ce jazahum ma'ana kina Allah ya sa kanka musu ma'ana kamar ya kore Allah yana iya yi makafirai izgili shi ko sifa ko aiki in sun ka zo ga Allah za a tabbatar da su ga Allah ala wajhin yaliqu bi jalalihi mun fahimci wannan da kyau kuma wannan ba shi ke nuna a imamu suyuti ne da imam abin nan jalaluddin al-mahalli da jalaluddin suyuti su suka yi jalalai ne ba wani malami a duniya sunan shi jalalai ne jalaluddin al-mahalli malami ne a ƙasar misra ya karantar da daga cikin ɗalibansa akwai jalaluddin suyuti to shi jalaluddin al-mahalli shi ya fara wannan tafsirin malamin sai ya kai izu 30 ya kai suratul isra'i daga kasa ya faru sai Allah ya masa wafati dalibinsa sai ga an kabar shi izu 30 mutane ba su damu da shi ba sai ya dauko shi ko daga farko fatiha yace bari ya kawo zuwa karshen suratu al-isra ko ba haka ba to sai Allah ba shi iko ya kare yace na sha wahala kwarai saboda bin uslubin malami akwai wahala sannan kuma shi bai samu rubuta kankanan littattafai ba imamu suyuti mai rubuta manya-manyan littattafai ne an samu littafi 661 waɗanda ya rubuta shi yasa wani malami da ya bincike sai sanya da ya zo wajen littattafan da imamu suyuti ya rubuta sai sanya musu suna maktabatu imamu suyuti domin shi kaɗai matsayin maktaba ya rubuta an gane ko to babban malami ne amma dan malami ya yi kuskure babu matsala kowa yana yin kuskure tana yiwa ba da gangan yayi ba ko ba haka nan bane ba taccakan malami za ka yi ba musamman malami na sunna ko malami wanda ba addini aiki a'a wanda yayi da gangan shine ake kamawa ina fata an fahimta jazahum ala sukhriyatihim Allah zai saka kanka musu a'a Allah yana musu izgili Allah zai yi musu izgiri irin yadda ya dace da shi shikenan Na'am.
shi yasa malamai suka ce wato eh, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim nan wannan aikin ko sifar za a tabbatar da ita zuwa ga Allah amma bai kaidin al mustahzi biman yastahzi'u bi ibadihi al mu'minin ina fa- ina fata an fahimta kaga can kiyama ma Allah zai musu irin wannan za a ce da su afa sihrun hada am antum la tubsirun ko da mala'iku suka yi da izinin wasu kai da izinin Allah qilar ji'u wara'akum faltamisu nura za a yi musu izgidi na fata ana fahimta ta ma'ana mayar da martani ba ba illa bane domin idan ya zama to kullum za a yi maka abin da bai dace ba ba kullum kake mayar da martani ba amma akwai abin da ana barin shi ya wuce ɗari ma amma akwai abin da guda ba a barin ya wuce Na'am.
na fata an fahimci ni to sai Allah subhanahu wataala ce wa lahum azabun alim suna da azaba alimun mai radadi ai mu'limun kenan mai sawar radadi me yasa Allah ce wa lahum su kadai suke da azaba kaga ina ana iya cewa azabun alimun lahum amma sai aka ce wa lahum azabun alim an yi at-taqdim wa at-ta'khir to nan ba ana nufin su kadai suke da azaba mai radadi ba tunda nan ana zancen munafikai ne ai kafirai ba suna da azaba mai radadi wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim amma nan ana nufin ko dai zaman to nan ba shi na nufin alƙasur ba ko alhasur ko kuma a'a na ana nufin irin azabar da za a yi musu babu wanda za a yi ma irin ta sai da manto suna da azaba mai raɗaɗi irin wanda su kaɗai sun kace banta da shi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira mun fahimci wannan to kun ga wannan shine abin da ya zo cikin tafsiri na jalalaini mun yi shi ne a gurguje yanzu sai mu koma kan usulubin abu na farko sai mu zo zuwa ga almunasabat menene munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata wanda abu ne mai kyau ibnu ashur dama da shi muke muka fi aiki saboda wajen munasaba tsakanin ayoyi Allah ya bashi dacewa a wannan wurin mun sha fadar kuma littattafan da suke da alaka da ilmul munasabat yanzu lokaci bai zai ba mu dama ba mu ce mu kawo su ibnu ashur yace isti'nafun ibtida'i وقع آية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات استئناف فار بياني ne ibtida'i wanda ya fara ne to kaga farawa da farawa ibada fahimta ba kuma kana bane istinaf farawa ibtida'i farawa ya rabu bambanta kaga yin nan dole sai kana buƙatar ka san mustalahatul balaghiyya abin da ke nufi istinafun an fara magana ibtida'i cikin wani maudu'i na daban cikin wani maudu'i na daban wanda ke da alaka da wata mas'ala kan munafikai a gani ya ce nazalat bi sababi hadithin hadithin hadithin ne rubuta hadatha saboda wani abu da ya faru fi muddati nuzuli hadhihi sura lokacin da wannan sura ta sabka zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hatta hathan nasa ala sadaqa ya motsar da mutane ya kudaitar da mutane ayi sadaqa fajaa abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf ya zo bi arba'ati alafi dirham da dirhami dubu hudu wajaa asim bin adiyyin asim bin ali ya zo bai ausukin kafira in an ce ausuk wuski ne wuski wanda yana matsayin eh, wuski guda yana matsayin kamar sa'i 300 min tamrin eh, wuski guda yana matsayin eh, abin nan eh, sa'i 60 kenan min tamrin na dabino waja'a abu aqil bi sa'i tamrin shi ko abu aqil wancan wanda aka ce ma rajulun rajulun kun ji suna ta bayyana da masu halin da kuma talakawa ne abu aqil bi sa'in min tamrin shi ko sai zo da sa'i daya فقال المنافقون سي منافقين suka ce ma a'ta abdurrahman ai abdurrahman bai basuwa ba wa asim da asim illa riya'an sai dan riya an gane ko wa ahabba abu aqil an yuzkar shi ko abu aqil dama yana son a ambace shi na an ga an yuzkar bi nafsihi kina a ambace shi ga wani shi ma ya kawo son ɗaya ne sai an nesa sunan shi li yu'ta min as-sadaqat dan saboda a bashi cikin sadaqat an gane ko kiran ma'ana ya kawo tashi gudunmuwa zuwa gaba in an samu alkhairi shi ma a san yana daga cikin waɗanda ya kamata a bashi wai ma'ana da ya bada da ya bada kaɗan ya nuna talaucinsa tunda bai kama yawa ba kenan ya ana hidda zakka ya sanar da manza Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi fa anzalallahu fihim hadhihi al-aya sai Allah ya sabkar da wannan aya to kaga wannan shine ma'ana wagga aya alaƙarta da ayoyin da suka gabata ai wannan sura tana bayani ne kan munafikai galibi ko ba ka da bane to cikin bayanin munafikai da ya gabata yanzu kuma ta tashi kan wata mas'ala an yi bayanin wasu ɗabi'o'insu ko ba haka da bane an yi bayanin yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin an yi zancen yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim an yi zancen wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin to kuma nan an shiga wani bayani kan wasu ɗabi'o'in su game da sadaka tun daga inda aka fara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin an faɗe da suke aibantar da manzo shi karan kansa wa minhum alladhina wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ko ba kana bani sun aibanta manzo wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ha aka zo kuma wajen aibanta waɗansu daga ciki amma alhali su suna da ruwa kaga su in Allah ya ba su kiyawa suke yi amma tare da haka suna zargin wasu ɗabi'o'in mu kenan mu iya nakadin kowa amma mu ba mu yarda mu ai nakadin mu na fata abinci abin da ya hana ma afirka ci gaba da kasashen larabawa kenan babu annaqdu dhati kai kullum kana ganin kurakuran wasu amma kai baka ganin kuskuren ka ba gaishe ka ya babban ma'asudu Allah ya kyauta dabi'a in shi a kenan kullum su soki matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su soki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fakaice amma su sun manta nasu kuskuren da nasu aibi kai wanda an riga an yi mai shida da aljanna kai kuma kana nan cikin caca caca kai da baka san wanda za ka kariya ba kuma ka kama hanyar halaka Allah kai mana tsigirin mummuna akida to Allah ya kyauta yan uwa musulmi kafin mu shiga gaba wato alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum wa lahum 'adhabun alim a cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab wannan mawsu'a ta asbabun nuzul ba al-isti'ab ba fi bayan al-ashab na bayanin sira ta sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko tarajum as-sahaba sun kawo sababun nuzul guda goma sha hudu dai dai dai har guda goma sha hudu shi yasa in guda ka sani akwai matsala in ba ya inganta ba ina fata mu ce kenan waɗannan asbabun nuzul kaga sun kawo asbabun nuzul daga abi mas'udin radiyallahu anhu wannan ya inganta wanda ya ce amarana kenan lamma amarana bis sadaqa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da sadaqa kunna nuhamil wa fi riwayatin natahamal ma'ana muna jin nauyin wannan abin gashi nan sai ya kawo fata saddaqa fa jaa rajulun fata saddaqa bi shay'in kathir wani yazo yayin sadaqa da abu mai yawa fa qalu wa fi riwayatin fa qala al munafiqin mura'i gashi nan dai wa jaa rajulun wa fi riwayatin abu aqil fata saddaqa bi sa'in fa qalu inna allaha ghaniyun an sa'i hada wannan asarkin ya inganta akwai asar na abi salama shi ma ya inganta akwai asar na abdullahi ibn abbas an gane ko shi ma wannan asarkin ya inganta ibn jarir al-tabari ya fitar da shi akwai wani asar na abdullahi ibn abbas shi ma ya kawo shi shi ma wannan asarkin malamai sun inganta shi ibnu jarir tabari ya fitar da shi ta wata hanya akwai wani asar har daga ibnu abbas akwai asar daga ibnu abi aqilin an abihi yace bittu abi ajrul jarira ala dhahri na kasance ina jan abin ja ana iya cewa kamar wani mu ce wani amalanci ko wani abu kusan da ana iya kaya kamar tarko ne ma'ana ala sa'aini min tamrin ya ja wannan abin ja dan saboda a bashi sa'i biyu na dabiru fanqalabtu bi ahadihima ila ahli sai ni je da guda zuwa ga iyalaina an gane ko ya taballaghuna bihi dan saboda su rike shi matsayin guzuri daga albulga ne ma'ana su ci waji'tu bil akhar ataqarrabu bihi ila Allah guda kuma sai in je da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe har masu yin aikin wahala a zamanin manzo suna da suna kawo tasu wannan hasanul li ghairihi akwai asar daga qatada an gane ko shi ma hasanun lighairi hina akwai daga anas dan malik shi ma wannan da suka kawo shi ko sai aka ce da'ifi na kaga riwaya ta anas game da wanga sababin nuzul da'ifi ya ce riwaya ta qatada ita ma wato guda ta inganta guda bata inganta ba sai riwaya ta daga rabi' bin anas ita ma da'ifi ya ce akwai riwaya ta mujahid ita ma da'ifi ya ce akwai riwaya ta ikrima ita ma da'ifi ya ce akwai riwaya ta abi sa'id al-khudri na fata an fahimce ni riwaya ta abi sa'id al-khudri imam suyuti ya kawo ta cikin ad-durr al-mansur ita basu faɗi ko ta inganta ko bata inganta ba sai riwaya ta hasan al-basri ita ma wannan riwaya ce da'ifiya kaga sai kai asbabun nuzul ka zo da su yanzu bayan ka san guda goma sha hudu ne shin duk sun inganta sun inganta duk ba su inganta ba ba su inganta ba a'a wasu sun inganta wasu ba su inganta ba to ga waɗanda suka inganta ga waɗanda ba su inganta ba shikenan dan saboda ka fahimci yadda zaka tafsirin alqur'ani ba wai kawai ka ja abu ba irin yadda kake so mun fahimta a to gaskiya a ramma don haka ragagagar din nan bai yi a tsaya abi abu yadda Allah subhanahu wataala ce a ce nasara aw alladhina yalmizuna almutawwi'ina waɗanda suke aibanta wannan alladhina wajen i'rabi malamai sai suka yi magana ɗai ɗai ɗai wajen magana guda biyu i'rabin shi kawai tun da shi imamu suyuti ya ce mubtada to shi ne waɗansu malamai suka ce nan da an ka ce allazina suka ce abinda sun ka ɗauke shi matsayin khabar kaga sun saba magana imamu suyuti to bi a hujja su sun ka ce asalin shi humul ladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat ina fata an fahimce matsayin kenan abin nan matsayin khabar yake waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a shine mubtada kamar da Imam Suyuti ya kawo kina alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati ne sakhira Allah minhu waɗansu daga cikin malamai ina fata an fahimce ni suka tafi cewa a'a ba matsayin mubtada yake ba kuma ba matsayin khabar yake ba shina nan matsayin maf'ulun bihi domin Allah ya ce sakhira Allah minhum kenan sakhir Allah min alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin fi sadaqat sakhir Allah min amma sai aka gabatar da shi kaga a matsayin maf'ulun bihi ina fata an fince ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a maf'ulun bihi na amma ala zammi duk da yake cikin ad-durrul masul ya kawo shi ala shatmi akan zagi ba a cewa Allah yana zagi shi yasa waɗansu su ce ai Allah ya zage su a'a ba a ce Allah yana zagi sai a ce Allah ya zarge su sai a ce ala zammi shine maksudukin shi kenan azummu alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a matsayin majruri yake ma'ana jarra an kai masa domin an ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum kaga sirra maf'ulun bihi ne hum din nan dabiri ne fi mahallin jar ko ba haka nan bane to waɗannan da Allah ya san wajen su cikin su daban su alladhina yalmizuna almutawwi'ina ay hum din nan to badalinta alladina shi ko badalul majruri majrurun to in ka ce haka za ka jan karatu ka yi yadda ka gada ba ba tare da kayi bincike ba ba tare da kana da masadir ba kaga karatu ya same ka mas'ala ta karshe wadda za mu kawo shine istinbatin da imamu suyuti yayi a cikin littafinsa al-iklil fi istinbat at-tanzil da yazo karshen wajen wannan aya yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yalmizuna yace at-tauba kina aya ta 79 fiha tahrimul lams wannan aya ta nuna aibanta mutane haramun shi ka zamna baka da aiki sai aibanta kowa kai kowa kowa suna da matsala amma banda kai kaga daga nan ya nuna cewa ni yayi saura ke da kowa matsala gare shi duk wanda ga mu'amala da kai da makwabcinka to dudawa bai da matsala wa man alladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu wani da cewa dukkan ɗabi'o'in su na gari na sajaya jam'i ne na sajiya shine wato ɗabi'a mislu tahiyya ta jam'in ta tahaya wani na ya isa ce dukkan ɗabi'o'in shi na gari na babu amma kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu ya ishi mutum abin tinkahu shine nubul ma'ana daga daraja ne ya ishi mutum wato abin da ke nuna cewa na gari ne za a iya lissafa kuskurensa cikin ɗari sai a ce aibi biyar ga yin shi cikin biyar yana da aibi biyar cikin ɗari yana da aibi biyar an yi sa'a wani ya hanka zo cikin ɗari aibi tisa'in da tara na gare shi alkhairi guda na gare lamari ya ɓaci amma yanzu masu da'awan ma ba su tsira ba ina fata an fahimce sai ka iska wani da'iya bai kallon alkhairin da wani malami ya gabatar ma musulunci matsalar shirki ɗaya ke kallo matsalar shirki ɗaya ke kallo sai ya nuna wannan mutumin ma yalla shi na daga cikin wanda za su farkon shiga ta jahannama mutum ya ɗauki littafin malami ya karanta tun daga farko har ƙarshe sai ya samu kuskure uku sai ya tallata kuskuren uku sai shirki alkhairin gare shi to kai rubuta littafin muji ko nawa za a samu shin hada shi ne yasa alaƙar mu ba ta da kyau an gane ko musulmi saboda mun kima juna adalci wanda kake so in yana da aibi 99 sai ka ɓoye su ka bayyana alkhairi shi guda don ka tallata shi ga duniya wanda baka so yana da alkhairi 99 yana da kuskure guda sai ka tallata kuskure sa don saboda ka wato ka bata masa mutunci wannan ba zai kai mu gaba ba idan an ka ci haka za a yi abin ba zai ba to almuhimmu dai an an haramta aibantar da mutane wasu sukhriya da yamma mutane izgiri bil mu'minin da mu'minnai hadda kafiri ba izgiri za kai ba ka nuna mai abin da yake akan shi kuskure ne ya dawo akan daidai wannan shine abin da ka shari'a ta karanta da Allah subhanahu wataala ya gane da Allah mu je aya ta gaba sai Allah ce istaghfir lahu na'am a mu je saura minti 40 da gare mu
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين na'am za mu bi yadda mun ka saba mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi sannan zo mu zo zuwa ga munasabat sannan mu zo zuwa ga asbabun nuzul sannan kuma mu je zuwa ga hukunce hukunce sama muna maimaita wannan ne saboda ƴan uwansu sun usulubi Allah ce istaghfir ka nemi gafara ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum gare su aw la tastaghfir lahum ko ko ka nemi musu gafara takhayyirul lahu fil istighfar ma'ana an ba shi zaɓi ne wajen neman musu istighfari neman musu gafara an gane ko wa tarkihi kenan fil istighfari wa tarkihi ko barin sa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da binci Allah yake surbata a gare shi yace inni khuyyintu an ba ni zaɓi fakhtartu yani al istighfar sai da zaɓi istighfari nan da yace ya ce ba dole bane ma'anar shi haka yanzu shi yasa in ka faɗi hadisi in ka ga lafuzzan ba na hadisi bane sai ka ce au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko haka nan bane ka cira ina fata an fice ko ka ce ar-riwaya bil ma'ana shi yasa ko magana ka cira to ta wani koko kana bayanin ta koko ka cira to ta cikin littafi a rubutu ko ka ce an-naqlu bil lafzi ko an-naqlu bil ma'ana koko in ka shafe wani abu ko ka dan yi kokarin tabbatar da wasu ka ce an-naqlu bi tasarruf amma duk wannan babu shi ya ce ƙila waɗansu malamai suka ce almuradu bis sab'in abinda ake nufi da sab'ina almubalagha shine kai matuƙa fi kasratul istighfar wajen istighfar domin an ce in ya nemi musu so 70 ba za a gafarta musu ba to in yi 70 da fa ba za a yi ba to kiran ko 70 din kiran ba adadin bai da wani bai da wani fa'ida mun ji wannan ko wa fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari hadith hadisi lau a'lamu anni law zittu ala sab'ina ni lau a'lamu da dai na san cewa anni ni law zittu ala sab'ina da na dada akan saba'in ghufirat da za a gafarta musu ghufira ko da za a gafarta musu la zittu alaiha da na kara akan su kenan ya san da saba'in din ba za su yi ba kenan na ana nufin abu ne mai yawa ko kai saba'in ko fiye da saba'in وقيل المراد waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi al'adadul makhsus shine adadin gungun da aka faɗa saba'in din dai li hadithihi saboda hadisin shi aidan wa sa'azidu ala sab'ina zan ƙara aka saba'in fa bayyana Allah hasmal maghfira sai Allah ya faɗi an yanke gafara bi ayati sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam am lam tastaghfir lahum kina wasu malamai suka ga in yi fiye da saba'in za a karba yana nan yana shi aka ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir amma wannan ra'ayin yana da rauni saboda su sun hankalta ba a'a tunda an ce saba'in kenan in ya wuce saba'in za a karba ko ba haka ba to wasu malamai suka ce a'a ai an faɗi illat in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi tunda Allah ya faɗi illat sun kafirce ma Allah to in sun kafirce ma Allah sai an ga musu istighfari miliyan za a karba ba za a karba ba amma su ɗanta suna ganin a'a da an kace in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum tunda sun kafirce ma Allah sai ya ci gaba da neman musu gafara ma'ana dan saboda su dawo tana yiwa za su dawo sai Allah ce wato nan cikin wannan aya sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum ma'ana Allah ya sanar da shi cewa ko gaba din ma ba za su yi imani ba gara kadina su irin wannan sun ka halkanta ba mun ji wannan ko to wannan shine zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih saboda sun kafirce ma Allah zalika tana nuna illa anan zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih saboda sun kafirce ma Allah da manzonsa wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah kuma ba zai shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ba intabi anan cikin suratul tauba akwai kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna salata illa hum kusala can ba'un biyuna anan kuma zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi babu ba'un Allah ramu mai hadda Qur'ani yan ana qiyamul layl kai hatta da tarawih sai sun sai sun nemo ka wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ba zai shirye da mutane fasikai ba nan al-fasiqina nan al-fisqul akbar ake nufi fasikanci akwai da ana nufin aikata babban zunubi amma bai fitar da kai daga cikin musulunci ba akwai fasikanci wani ana nufin kafiri shi yasa mu'tazila da yan khawarij sai su dauki fasik ma'ana kafir daga cikin musulunci ko ko a saka manzila bai da manzila tai ne a ce kai ba kafiri kai ba mu'min wajen mu'tazila abin ya ga hayaniya ke shi yasa sai su kafa hujja afa man kana mu'minan ka man kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar su ce to yan wuta ne a sai a ce a akwai alfisqul akbar akwai kuma alfisqu al asghar ina fata an fahimce ni walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa ba dai suke ba to nan al-fasiqun da an kace wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin na ana nufin fasikai kafirai domin fisqul akbar ake dan ce don an ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum don mi zalika bi annahum kafaru kaji kafircin ya hito billahi wa rasulihi wallahu la yahdi القوم الفاسقين nan sai da mutunan alfasiqina ana nufin waɗanda sun zama to fasikai kafirai to amma a nan sai mun yi hattara irin waɗannan ayoyi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma al-kafirin wallahu la yahdi alqawma al-fasiqin to ai sai muga kuma mutun kafiri ne daga baya ya musulunta haka ne ko ba haka ba muga azzalumi kuma ya musulunta ko in zalunci ne karami ya daina zalunci mutum nawa ya zalunci ya daina mutum nawa ke fasikanci ya daina in ba ba kafircin bane to kuma an ce baya shirye da su sai a ce a'a ma damu musirrina ala kufrihim ma damu musirrina ala fisqihim ma damu musirrina ala zulmihim la yahdihim Allah fa idza naza'u an dhalika bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala hadahum Allah wa waffaqahum lis-sawab idan suka cire sai Allah ya shirye da su ko kuma alfasiqina da azzalimin da alkafirina da babban da karamin ina fata ana fahimta ta waɗanda an ka ce Allah ba zai shirye da su ba su ne waɗanda ya san sai ya mutuna ala halihi sai ya mutuna ala alkufri sai ya mutuna ala alfiski sai ya mutuna ala zulmi to kuma ilimin Allah baya canzawa waɗannan mutanen Allah ba zai shirye da su ba in ba haka ba sai a da muka ce maka a'a nan qur'ani ya ce kaza nan kuma qur'ani ya ce kaza shin ka kana da ayi da wannan Allah ya kyauta da haka yana da kyau mu yi hattara da irin waɗannan ayoyi to idan muka zo wajen ilmul munasabat da an ka zo wajen istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum har yanzu ibnu ashur yace hadha isti'nafun ibtida'i ma'ana an fara magana ne cikin kuma wani maudu'i da ya shafi munafikai laysa muttasilan bil kalami sabiq ma'ana ba haɗe ki ba da magana da ta gabata wa inna ma kana nuzuluhu li sababin wannan aya ta sabka saboda wani sababi hadatha fi ahwalil munafiqina domin alqur'ani ba lokaci guda ya sabka ba kenan tana yiwa sai da wani abu ya sabka sannan wani ya faru sannan wannan ayar ta sabka fi ahwalil munafiqin al mahkiyya bil ayati salifa saboda ayoyin da sun ka gabata kenan Allah ya hakaito wani abu ne da ya faru da ayoyin da sun ka gabata fa kana min jumlati sharhi ahwalihim yana daga cikin jumla tarsashin sharhin da alqur'ani ya mahalayen su واحكامهم ده حكمته حكمته وفي الايه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له kina cikin ayar za a fahimci cewa kuma wanzu Allah sallallahu ya kasance da neman musu gafara to amma nan ba laifi bane neman musu gafara da yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman makafirai gafara ko ba haka nan bane amma neman musu gafara da yake kafin hukunci ya sabka a hana shi ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم to kuma su munafikai ya neman musu gafara me yasa ya neman musu gafara na farko munafiki mumini ne a zahiri ko ba haka nan bane wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to tunda mu'mini ne a zahiri kenan dan mango ya neman mishi gafara ai ba lahi bane tunda bai sani ba shi yasa ibnu ashur yace kenan ya kasance yana neman musu gafara to neman musu gafara da ya kasance da ibadan yana so ya saba ma Allah ba tausayi ne irin na annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana son mutane su yi imani gaba ɗai shi ko wannan abu ne wanda ba zai samuwa ba wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin in tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudhil ko ba karan bane walakinna aktharun nasi la yu'minun ayoyi ne daban-daban da suke nuna wannan in muka diba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kace wannan aya sababun nuzul guda biyu suka kawo mata sababin nuzul guda nawa guda biyu akwai sababin nuzul daga urwa sun kace qala inna abdullah ibn ubay ibn salul qala li ashabihi law annakum tunfiquna ala muhammadin wa ashabihi lam fad law laula annakum tunfiquna ala muhammadin wa ashabihi lam faddu min hawli in ba da kuke ciyar da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da sahabbansa da sun wace sun bar shi wa huwa alqa'il la in raja'na ila almadina sannan wannan ya sauka wannan athar da'ifi ne bai inganta ba kasancewar sun faɗa ya tabbata don sun ce yaqulun la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal hum alladhina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu tabbas sun faɗi wannan magana amma cewa ita ce sababin nuzulu na wannan aya shine bai inganta ba mun ji wannan akwai kuma sanadi na biyu da aka kawo daga subbi an gane ko inda yake cewa qala nazalat fi salati ala al munafiqina ta sabka akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin munafiqai sallah an gane ko hayye musu istighfari sai wannan aya ta sabka wannan shi ma akhar da'ifi domin zancen istighfari daban zancen yi musu sallah in sun mutu daban kuma ba a sanadin bai inganta ba duk da yake ibnu jarir tabari ya fitar da shi da ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirin sa amma ta fuskar sanadi bai inganta ba shi yasa wani malami ga kai rikici da shi domin ka ce mai bai inganta ba zai cewa bai yarda ba sai a ce a'a a dibi sanadin riwayat ya inganta ko bai inganta ba amma abubuwa ne sai a ka faɗa a ce dalilin su kawai wannan aya ai kaza ne eh an ka zo an kai bincike kuma bai inganta ba sai a samu matsala sai ga mutum yana ta cin kansa shi ko irin wannan bai dace ba almuhimmu da Allah subhanahu wa ta'ala ce istaghfir lahum ka neman musu gafara ko ba haka nan bane imamu suyuti idan muka diba cikin al-iklim fi istinbat at-tanzil imamu suyuti cikin al-iklim fi istinbat at-tanzil bai kawo komi ba a ƙarƙashin wannan kaga ya ketare ina fata ana fahimta bai kawo ta magana ba kenan ba dukkan ayoyin alkur'ani bane yayi ni yayi istinbati a kansu sai ya zama to akwai dalili amma akwai magana guda biyu da sun kai saura akwai wani littafi sunansa manhajul istinbat risala ce da aka rubuta a kasar saudiya majistar yadda ake yin istinbati ka'idodin istinbati mai so ya je neme ta fahad bin mubarak bin abdullah shine yayi wannan bincike da suka zo karkashin wannan aya a safha ta 322 ya ce wannan aya tana daga cikin inda ba a yarda a yi aiki da mafumul mukhalafa ba akwai abin da ke sama mafumul mukhalafa akwai mafumul muwafaka ina fata hukunci kadiba cikin muzakkira fi usulul fiqh ta Muhammad al-Amin Shanqidi da sauran tafan usulul fiqh zaka gane shi yace daga cikin abin da ke sawar ba a aiki da mafhumul mukhalafa an yakuna al-maqsud minhu al-mubalaghah wa takfir ya zamanto abin da yasa an ka kawo shi ana nufin mubalaga ne kai matuƙa da nuna yawan abu kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo wajen fadar Allah subhanahu wata'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka neman musu gafara ko kam ne ka neman musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan in ka neman musu gafara so 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba yace fa innal adada shi adadin la mafhuma lahu bai da mafhumi na mukhalafa ma'ana ba kishe shi ake nema ba li'anna al-gharad min dhikri 70 domin abin da yasa an ka faɗi 70 ad-dilalatu 'ala al-mubalagha ana son akai matuka ya nuna kai matuka fil ya'si kai matuka wajen yanki kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qat'i tam'i a yanke masa kwadayi fil ghufran cewa za a gafarta musu li'annahu mahma balagha fil istighfar domin duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen neman musu gafara falan yaghfir Allah lahum Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta musu ba abu na ƙarshe sai a cikin littafin asilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi shi ma yana kawo maganganu da dama kan yadda ake aljam'u bainal ayat yake cewa lima khussa 70 me yasa an ka kebance 70 bin zikri da ambato domin kuma Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ya ce to abin da yasa aka ce haka saboda al'ada ce ta larabawa jarat adatul arabi bi darbil matal fil ahad bis sab'a in abu daya ne in ana son a nuna yayi yawa sai a ce ko da so bakwai ne idan kuma ya shafi goma sai a ce bis sab'ina ko so sab'in kai idan kuma ya shafi ɗari sai a ce ko ɗari bakwai kai ba ma'ana kai matuƙa ne ba wai ana nufin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yayi abin zai samu shi yasa yake cewa dalili kuma an faɗi abin da yasa as-sarif adil maghfira abin da zai nuna ba za a gafarta musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih sanai kawo hadisi wanga da yazo hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko na cewa lau anni lau a'lamu anni in jittu ala sab'ina yughfaru lahu la jittu alayhi kina sun ka hadisin da cewa Abdullahi ibn Mas'ud ibn Salul da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah yake cewa da na san in na ƙara akan 70 da za a gafarta mishi da zan yi to amma kuma wannan bai isa ba shessa ka gyara alaka ka da Allah ka gyara alaka ka da Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ina fata kun ce munafiki ne na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane waye mishi sallah manzo Allah duk duniya akwai sa'a a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka sallah dan shi ma wanda ake kira Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada rigar shi a rufe shi da ita kuma ya bashi kuma yanzu ya masa sallah amma wanda ya amfane shi shi yasa in baka gyara alakar ka da Allah baka bata maka lokaci kowa aihe ka duniya duk alakar ka da wani matan annabi nuhu ai matan babban mutunci matan annabi lutu matan babban mutunci suna ina jahannama daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata ruhi wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin matar fir'auna wanda Allah ya kire shi gangaran cikin kakarrai innahu kana aliyan min al-musrifin amma matar shi tana aljanna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين النبي إبراهيم يرى سوء العزم من الرسل بابا شينا وتا كما كان بني eh duk da kyau sun ce an min shi ne almuhimu li Allah ce wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuma aka hana ni mun masa gafara an gane ko da ya ce Allah ya gafarta ma bashi an kace yanzu an hana wannan gafara wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min sannan dan annabi nuhu kaga can uba ne ya bata uba yana kan shirya dan annabi nuhu shi ma shi daga cikin ulul dan baban ulul azmi na rusul ko ba ka bari dan baban shi babban mutum ne amma shi kuma ya zamanto gaye irin na zamanin mu irin amerika da suke ganin sun ce nasara amerika mu babba ku da annabi ga les american la mcmc yana ganin bin baban shi wani abu ne hayaniya ce kuma yana cikin wutar jahannama ko ba haka nan bane wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhu ibna wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ma' qala la 'asima al yawma min amri allah illa man rahim wa hala bainahuma al mawju fa kana min al mughraqin allati wa nada nuhu rabba mun ketro kan ayoyi wa nada nuhu rabba fa qala rabbi inna ibni min ahli وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ina bayana akwai dan saura ana nan makaranta ayar da ya sake abin nan ta gaban ku tsaya haka nan lokaci yayi farihal mukhallafuna karanta ta kawai ne mu samu ladan harufan tunda sai mun koma istaghfirullah ah ko ka dike farihal mukhallafuna duk harafi lada goma mu ma wasu sauraren mu ma kai ka karanta al mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillahi wa karihum وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون abinda muka faɗa ya zama tole ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai sati na sama in Allah ya kaddar muna cikin masu rayuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh